أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة محدثاتها وأن مسلاتي متار البركة masjid Uthman bin Affan don ci gaba da karatunmu na Umdatul Fiqh wallafawa al-Imam Muwaffiquddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 50 a cikin karatun wannan littafin muna hudu ga watan Safar hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan bakwai a kalandar bature 2025 idan ba manta ba sati da ya gabata mun yi tanawulin babi guda biyu wanda suke mana bayani akan zakatun fitr da na guda ikhrajun zakata ita ainihin hutar da zakar ya ya kamata a hutar da ita kuma a wani lokaci ya kamata a hutar da ita mala ya mana ya kawo mana bayanai da bakwai matsaloli wanda suke da sabani a ciki mun samu mun danyi bayani akan wa'ansu walhamdulillah yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda yake mana bayani manya juzu dafu zakatu ilayhi zakati ilayhi babu wanda zai mana bayani suwane ne suka cancanta a ba su zakka ko suwane ne ya halatta su ci wannan zakka idan mai hali ya hudda wannan zakka wala yake cewa wa hum samaniyatun al-awwalu al-fuqara wa hum alladhina la yajiduna ma yaqaw mawqi'an min kifayatihim بكسب ولا غيره الثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية والثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشاعرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع معه من دفعها والخامس الرقاب وهم المكاتبون وعتاق الرقيق أو السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم والثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع سرقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيس لقبيسة أقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته وإلى العامل قدر عم قدر أمالته وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإلى ابن سبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك وخمسة منهم لا يؤخذون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والكاتب والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين wannan shine karatun namu ina ganin mutahidar tare da sharhin saboda ina so mu gamu mu kammala littafin dukan shi yau insha Allah mala yake cewa babu wannan babi ne wanda zai mana bayani ma ya juzu rafu zakati ilaihi man ya juzu dafu zakati ilaihi wanda ya halatta a bashi ya ci zakka wane ne wannan idan muka koma cikin alkur'ani malin da harko sai ya ce wa hun samaniya aiwayin nan masu cin wannan zakar su ne mutane guda takwas wanda ubangiji ya ambata mana su a cikin suratul tauba yake bayyana mana inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bil sabila faridatan min Allah wannan guda bu takwas in su ne wanda alqur'ani ya ambata mana zakka tana tabbatuwa ne ko wanda ya cancanta ya ci zakka shine fakiri ko kuma miskini ko kuma waɗanda suke aiki akan zakkar ko kuma wanda ake lalle lallashin zuciyarsu su dawo cikin musulunci ko kuma suna cikin musulunci amma dai ana jin matsoron sharrinsu ko kuma a'a idan an ba su takanyu su tilasta wanda bai badawa ya bada wannan su ne ake kira al-mu'allafatu qulubuhum bayani zai zo a nan gaba yace wa firri qabi da wurin yantar da bawa wal ghalimina haka da wanda suka ci bashi bashi dalilin bashi wanda yake na halak sun ci ne sun sanya dukiya a cikin halaka don wata bukatunsu na rayuwa kuma bisu da halin da za su iya biyan wannan basha ko kuma a'a ya ci bashi ne mawadaci ne don ya daidaita tsakankanin wa'ansu mutane guda biyu maimakon sai an jiraya ya hudu daga duke shi ana iyawa a bashi wannan zakar shi ma ya biya wannan bashin da yake karshe bayani zai zo a nan gaba ya ce wa fi sabilillahi kuma da wurin ɗaukaka kalmar la ilaha illallah wurin taimakawa addini ya ce wabni sabili kuma da wanda yake matahi wayannan su ne sun fufuka guda takwas wanda alkur'ani ya ambata mana wanda suka cancanta a ba su zakka kuma bayan su ba wani wanda ya cancance ta zakka duk da kuma yin riwaya ta Anas wanda ya zo yayi wani bayani akan haka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya wakana zamu zo kan haka sai malai ya ce al'awwal na harko daga cikin waɗanda suka cancanta su ci zakka su ne alfukara su ne wanda ake kiransu da fakirai shi ne malai ya arrafa mana ƙarƙashin mazhabin hanabila su wane ne ake kira da fakirai ya ce humul lazina la yajiduna ma ya ƙau moƙayan min kifayatihim su ne wanda ba sa samun abin da zai tsaya matsayin abin da zai wadace su tsawon shekara kinan bisu da wata dukiya mai yawa kuma bisu da bisu da dukiya kaɗan kuma bisu da dukiya mai yawa su ne suke tsakiya ko kuma a suna da ɗan abin da za su iya ci amma dai ba zai iya isar da su ba ya wadatar da su tsawon shekara su ci wannan abinci wannan su ake kira da fakiri ya ce a sani na biyu almasakini su ne miskinai wa humul ladhina yajiduna zalika sune wanda suke akasin fakiri sune wanda suke samun abin da zai tsaya matsayin abin da za su ci tsawon shekara sai dai mi yake cewa wala yajiduna tamamal kifaya sai dai su ma miskinan ba su da abin da zai wadace su wadatuwa irin na mawadaci tsawon shekara tab yana da abin da zai ci da ce shi shine idan ka dauka zaka gani fakiri shine wanda yana da abincin abincin rabin shekara ko ƙasa da haka wannan shi ne abin da gare shi sai ya hutu a yi fafutukan mi za a gama a yi ce wani a yi kaza a yi kaza a yi wannan shi ne ake kira da fakiri shi ko miskinin takan yana da abin da zai ishe shi tsawon shekara ya ci amma dai bai da abin da zai sarrafa shi takan yi manomi ne ya tahi ya yi abin da zai samu ya samu bahu goma bahu goma nan yana iya wadatar da shi da shi da iyalan shi su ci abinci tsawon shekara amma dai kuma mi zai sarrafa wannan abin babu shi sai an nema wannan shi ake kira da muskini wannan kalkashin mazhabin hanabila su suna ganin fakiri ya yi muskini kuma wannan ita ce faɗa mafi rinjaye duk da mu a mazhabinmu na malikiya mu muskini ya yi fakiri sabida mi sabida da kwai riwaya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa miskini ba shine miskini shine wanda zaka tawo ka bashi abinda loma ɗaya loma biyu ko da bino ɗaya biyu idan ya ci ya kame kanshi ya ce wannan ba shi bane miskini ba ya ce miskini shine wanda zai huto fes fes kana tunanin yana da abin da zai ci tsawon shekara amma dai shi bashi da shi to dalilin wannan riwaye malikiya suke ganin a'a miskini ya yi talauci akan fakiri sai dai idan muka dauka da kai maganganu na malamai suna ganin a'a kamar yadda hanabila suka ta yi akan miskini shine fakirin da baya da abin da zai ci tsawon shekara ya wadatar da shi wannan shi ake kira da fakiri da miskini afwan da da da da da da miskini kuma miskinin nan ko kuma fakiri ya yi tsananin bukata a taimaka mai akan miskini shi sanya sun kawo dalilai suke cewa ai kaga idan ka dauka abin da yake tabbatar maka fakiri ya yi bukatuwa akan a taimaka mai kan miskini wannan ayar ta sadaka ubangiji da ya tashi ambatarwa sai ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakina da miskinin shi ya yi bukata da shi za a gabatar akan akan fakiri kaga wannan shi ke tabbatar maka lalle fakiri ya yi bukatuwa a taimaka mai akan miskini haka kuma miskini abin da yake nuna maka yana da ayyalwa takan yana da wata sana'ar shi kamar yadda a can suratul kahf ubangiji yake baya an masafina zuwa kan lil masakin ya'maluna fil bahr kaga wanda ya mallaki jirgin ruwa ai ba a lissawa shi akan a cikin fakiri ba yana da abin da idan ya motsa zai iya kawo mai abin da za ya ci da shi da iyalan shi ya biya bukatun shi wannan shi ake kira da miskini haka idan ka koma cikin suratul hashar zaka ga ubangiji yana bayyana mana lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiquna kaga wannan fakiran su ne waɗanda suka yi hijira lokacin da suka yi hijira suka zo garin makka bisu da komai a tare da su kaga wannan shi ke tabbatar maka lalle fakiri shine wanda babu abinda zai wadatar da shi tsawon shekara ko kuma rabin shekara wanda za ya ci da shi da iyallan shi ya sanya da yawa daga cikin ko daga cikin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana cewa ya Allah ka rayar da ni a matsayin miskini mutumin da yana da bai da wadata wadatar da ta kai oba wanda ya yi karhin bai da malas sahin abin da zai ci a rayuwar shi ya ce ubangiji ka rayar da ni a matsayin miskini ya ce kuma daga cikin addu'a da yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da talauci yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr yana ɗaya daga cikin abinda manzo Allah sallallahu ko abinda sahabbai suka jiyo man daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya gama sallar shi kowace yana neman tsari da talauci Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu wa a'udhu bika min azab al-qabr wannan yana ɗaya daga cikin addu'a da ko da yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi idan ya kasance sallar asuba ce da sallar magariba yana yin su so uku idan ya kasance kuma sauran salloli ne yana yin su so daya Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu wa a'udhu bika min azab al-qabr kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari da talauci kaza abin abu ne wanda ake neman tsari da shi abu ne wanda lalle wanda yake wanda yake matsayin hakan to la yana yana ɗaya daga cikin wanda ya kamata a tallafa bi ke sanya nan malam ya kawo yake cewa fakiri shine wanda bai da abin da zai tsaya matsayin abin da zai wadatar shi na daga abinci tsawon tsawon shekara yake cewa bi kasabin wala ghairihi duk neman da za yi duk fafutukar da za yi to ba zai iya mallaka abin da zai wadatar shi tsawon shekara wannan shine ake kira da fakiri yace athani na biyu shine almasakin shine miskini wa hu wa humul ladina yajiduna zalika sune waɗanda suke samun abinda zai wadatar da su akan haka ya wadatar ke samu abinda zai tsaya matsayin abinda zai ci da shi da iyallan shi tsawon shekara yace ko kuma rabin shekara wala yajiduna tamamul kifaya sai dai shi ma da kai tawaya a cikin abinda ya tanada wanda za ya ci tsawon shekara roba ma ya kasance cehonan da za a yi babu shi amma dai da kai abinci abincin da za a ci kenan wannan su ne sunfi na farko da na biyu wanda suka cancanta a ba su zaka ya ce wasalis na uku al'amiruna alaiha su ne wanda suke aiki akan wannan zakka wanda wahumus su'atu alaiha mala ya ce su ne waɗanda suke ɗawainiya akan wannan zakka ya ce misalin wani a wannan jagoran al'umma sai ya ce wane na wakala ka ka tahi dukkan zangunan da suke gabas ka tahi ka tattaro min zakkarsu kaga wannan su ne ake al'amiluna alaiha wanda suke ɗawainiya akan zakka za su zo za su maka lissahi dabba nawa gare ka to a duk dabba iri kaza kaza za ka huddawa Allah daga kaza za ka huddawa Allah daga cikin daga cikin daga cikin dukiyarka ina wannan su ne ake kiransu da al'amiluna alaiha malam sai ya ƙara mana bayani ya ce wa man yahtaju ilaihi fiha ga duk wanda ake buƙatuwar shi a wurin raba zakkan nan ko kuma wurin tattaro zakkan nan shi ma yana ɗaya daga cikin al'amiluna alaiha misalin ya kasance jagoran al'umma ya iya karatu ya iya rubutu amma dai bai da damar da zai iya huta zanguna ya ta iya tattaro zakka sai ya sanya wani aminin shi shi kuma aminin nan bai iya rubutu ba kaga wannan aminin shine al'amil alaiha shine wanda zai dawainiya akan zakka sai dai shi ma yana buƙatar wanda zai mai rubutu sai ya nemi daga cikin yaran shi ya ce wani zo mu taitin da ka iya rubutu zo mu tai ka ringa rubuta mini in na waɗi ka rubuta mini kaga wannan shi ma yana ɗaya daga cikin wanda ya cancanci a bashi zakka ko da ya kasance shi wannan al'amil alaiya ko kuma wanda ake buƙatar shi don a sarrafar da zakkar zuwa wanda ya cancanta ko a amso ta shi ma wannan ko da mawadaci ne ya cancanci a bashi zakka ko da mawadaci ne ko da a hannun wanda aka amso in ya yi shi wadata in dai ya tsaya ya yi ɗawainiya a kan zakar halaka ne a ba shi zakka saboda ubangiji ya ambace shi yana ɗaya daga cikin wanda za su ci zakka ko kuma ya kasance an yi wata mangaza ce in an tattara wurin wani ake kawowa shi yake kula da ita shi yake ba ta gadi ko da mai kuɗi ne ya cancanta shi ma a bashi saboda wa man yahtaju ilayhi fiha yana ɗaya daga cikin al'amiluna alaiha duk wanda suke ɗawainiya a kan zarkar nan amso ta ne sarrafa ta ne kiyaye ta ne da sauransu dukkan suna cikin al'amilu na alaiha ana iya ɗaukan zarka a bansu malaike cewar rabi'u na hudu shine al-mu'allafatu qulubuhum mutanen da ake rarrashin zuciyarsu dan su tabbata a cikin musulunci sai ma da ya arrafa man suwaye al-mu'allafat qulubuhum yace humus sadatul muta'una fi asha'irihim sune jagorori wanda ake musu biyayya a cikin dangin su indai aka ga wani jagora ko da yana da arziki an gan shi yana daga cikin a cikin a cikin dangin shi ko a garin sa ana yi mai biyayya to ana iya daukan zakka a bashi alladhi yurja bi atiyatihim daf'i sharrihim wanda idan an dauki wannan zakka an basu ana iya dakile sharrin shi rubama bai daga cikin musulmai bai musulunta ba kuma in dai aka bar shi akan haka ita da amma mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana man ahsin ila an-nas tas'abil qulubahum ka kyautata wa mutane sai ka bautatar da zakatansu su ji ba wanda suke so in ba kai ba in dai ka kyautata to wannan ita ce ka'ida ta jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha ubangiji ya riga ya tsara zakatan mu yanda aka halitta zakatan mu shine duk wanda ya kyautata wa zuciyarka to tilas ka so shi wannan ita ce ka'ida shi ne nan mala yake cewa duk wanda ake kyautata zaton za a iya dakile sharrin shi game da al'umma ta musulmai ana iya daukan zakka idan an hudda a bashi ya ce auku wata imanihim ko kuma a imanin nashi marora-marora ne amma dai aka ɗauki zakar na aka bashi hankalin shi zai karkata zuwa ga zuwa ga tawaga ta musulmai inda wata bukata ya agaza mun ko ya ba ku gudunmuwa a harakar da'awarku za a iya yi inda an ɗauki zakar na a bashi to shi ma yana cikin almu'allafa ci ya ce au daf'ihim anil muslimina ko kuma a'a wannan mutanen suna nan suna kitsawa musulmai wata sharri su ma idan an dauka za a iya dauka a bawa jagoran su wannan zakat ba don koyi ba saboda a dakile sharrin da yake tsakankanin shi da shi da musulmai haka mai yanda yawa kana ga ga Safwan bin Umayya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amal fata ya dauki dukiya ya bashi ba don koyi ba saboda ana sa ran a karhihi imanin shi da kai kuma waɗanda suke a matsayinsu na kahurai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu ya ba su raƙumi 100 yace musu tahi da ya taho yace wallahi tallahi ban taba ganin mutumin da yake ba da kyautawa baya tsoron talauci irin Muhammadu ba yace dan haka mu mun yi biyayya mun biki kaga wannan shine rarrashin zuciya ba don komi ba don a samu daukakan addinin musulunci wa'annan su ne ana iyawa a dauki dukiya a ba su dalilin mi dalilin dalilin dalilin addini ya daukaka ko kuma a dalilin ya dalilin addini ya daukaka ko kuma a dalilin a dakilewa musulmai wani sharrinsu ko kuma a dalilin wani sharri da yake tattare da su idan an ba su to tabbas za su zuciyarsu za ta karkata zuwa ga musulmai ya ce au i'anatuhum ala akhdhi zakati mimman yamtani'u min daf'iha ko kuma a idan an bashi mawadaci ne jagoran al'umma shi ne da kai suwana suwana wanda sun ce sun ki ba su ba da zakka to idan aka ɗauka aka bashi aka ce mai wannan zakka wannan irin dukiyar dai da ake tattarawa ce ta hannun wa'inda suke mawadata kai ma ga ka sanka to a lokacin in ya ji daɗin abin da aka bashi ya iya tilasta wane da wane su ɗauki zakkan nan su bada to shi ma ana iya ɗauka a bashi aga wannan i'anatuhum aw i'anatuhum ala akhdhi zakati mimman yamtani'u min daf'iha ko kuma mutumin da ake sa ran in dai aka dauki zakkan nan aka bace zai taimaka waɗanda ba su bada zakka su dauki zakkan nan su bawa addini to wannan shi ma ana iya dauka a bashi ana iya lissafa shi daga cikin al-mu'allafati qulubuhum wanda ake rarrashin zakatansu yace wal khamisu mutun na biyar yace ar-riqab sune bayu wa humul mukatabuna wa itaqu wa itaqur raqiqi yace su waye wa ansu bayu ne wanda suka cancanta a basu zakka yace su ne al mukatabun su ne wanda aka yi rubutu a kansu wane ne da shi da mai gidan shi yace wane wallahi baharaka bautan nan wani wata ishe ni ina so ni ma in zama da in yi aure irin yanda kowane da yake yi ni ma in yi in yi iyali sai mai gidan shi ce mai towa ne yanzu abinda za a yi ka zo yi rubutu da ni da kai ka bani miliyan goma a tsawon shekara goma ni kuma zai yantar da kai shi ne wanda ake kira da almukatab kuma hakan ya wakana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga barira lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo Aisha take bashi labarin abin da ya wakana barira tace uwayen gidanta su mata mukataba su mata rubutu ta biya a yanta ta suka ce ba matsala amma dai sharaɗin shine zaki biya kaza in kin biya kaza wala in ki a ƙarƙashin mu ita zo ta waje wa Aisha ta ce ga abin da ya wakana afwan Aisha ita ta nema barira ta nema a mata rubutu ta biya lokacin da ta zo ta bata labari sai ta ce a ai wala ni abin da na sani a cikin shari'a shine wala inka allegiance inka yana komawa ne zuwa ga wanda ya yanta ka manzo Allah da ya shigo ta bashi labari yace tace mai dauki kudin ki basu kice musu ba matsala bayan an karasa an zo an ɗauki kuɗi an bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo munbar yake cewa ma balun nas yashtarituna shar'an laysa fi kitabillahi laysa fi kitabillahi yace me ya samu mutane za su ringa sharɗanta sharaɗin da babu shi a cikin alqur'ani shi kuma alwala'u liman a'ataka duk wanda ya yantar da kai to waliyantaka shi alwalin shi tana komawa kanka duk abin da ya samu da shi inda zai mutu a wannan halin kai zaka iya cin garin shi kai ne gatan shi haka abin da ya wakana da salmanul farisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zamna salman ya gito yace salman ka tahi ka nema a maka rubutu salman yace to ni dai alabarin nan dai ce amma dai tunda manzo Allah yace ya tahi yace wa mai gidan shi manzan Allah ya ce a mun rubutu saboda salman yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin garin Madina ba ai yakin badar da shi ba ba ai uhud da shi ba yana nan yana kallo saboda ne saboda bawa ne yawa kana da ya tayi haɗi wa mai gidan shi mai gidan shi ya ce to ba matsala abinda zaka bani ukiya kaza zaka bani kuma sai ka dasa mini dabino guda 300 a garkata to shi kuma ayi ayi ayi da shan dabinan a zo a yi ramin a zo a tattale shi har ya girma shi ba wannan tashin hankali ne shekara nawa zai dauka ukiya biyar inna ita kuma ya za a yi salman ya same ta yawa kana da ya zo ya haɗi wa manzo Allah ya ce ga abin da aka yi kai tsaye manzo Allah ya ce ayinu akhikum salman ya ce wa sahabbai ku taimaka da uwanku salman salman duk abin da gare shi duk abin da ya tanada bai kai guda ishirin ba wannan dashen da biyu wani ya kawo mai biyar wani ya kawo mai goma wani ya kawo mai ishirin ya gashi nan an haɗa da biyu uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka tahi ka yi ramin in ka yi ramin kamun ka rasa ka kiraye ni ya ce lokacin nan na zo sahabbai suka kama mun muka yi rami ɗari uku na dashe ɗari uku ya ce kai tsaye na zo na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabi sun yi daidai kurmi yanzu kai ake gira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya sanya da hannayen shi mai albarka ya adda ya ce wallahi tallahi ba ɗi wanda ya mutu abu ne wanda yana da wahala duk wani manomin da biyu wani ka tambaye shi zai ce maka abu ne mai wahala a dasa ya tashi ya ce dukkan su ɗari ukun suka tashi ya ce mi ya yi saura ya ce ukiya biyar ya ce ba matsala ya ce wata rana muna zamne aka kawo wani ɗan cibiri na daga zinariya ya ce ana kawo manzan Allah a matsayin zakka ya ce ina salman yake aka ce bena aka ce a kirawo shi aka kirawo shi ya ba salman wannan ukiyar ba ta kai cibiri a hannu ba ya ba shi ya ce ka taika biya abin da yake kanka salman ya ce manzan Allah ukiya biyan ba aka ce ba ya ce ka tahi a auna cibiri ne ɗan kaɗan ya ce ana aunawa ya ce sai ga shi nan daidai abinda mai gidana ya ce mini daidai wa daidai shi ne abinda manzan Allah sallallahu alaihi sai a kai a auna wannan shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce mukataba to a irin wannan ya ce wa al-mukatibun ar-riqab su ne bayu a humul mukatabuna su ne wanda ake musu rubutu gashi nan ka zo da kai da mai gidanka ka zaza in bada don in koma da ya ce wa ita ƙwarraƙiƙe haka da 'yan tabawa yana iyawa ya hudda zakka idan ya hudda zakka ga wa'ansu bayu can wa'inda suna alƙashin wani wanda ba musulmi ba ko kuma a'a rayuwarsu da suke rayuwa ce wadda take ta azabtarwa ko ta rashin ba da haƙƙi saboda bawa yana da haƙƙi a cikin addinin musulunci shari'a ta wajabta maka in dai ka ɗauki bawa abinda za ka ci shi za ya ci abinda za ka sanya shi za ya sanya wannan shine abin da shari'a ta umarce mu ba wai bawa ba kurum ka dora mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da kun kallafa musu aikin da ba su iyawa to ku taimaka musu to idan aka ga hakan ko kuma hakan ya gagara ko kuma bawa musulmi ne yana hannun wani wanda ba musulmi ba to ana iyawa da kudin zakka a yantar da shi ya koma da shi ma ya zo ya addinin shi yanda ya kamata kamar yanda ya wuka da Salmanu al-Farisi shi ne nan malam ya ce na biyar su ne bayu waɗanda suke da rubutu tsakankaninsu da uwayen gidansu ko kuma a'a shi wanda ya hudda zakan yana iya sibilan wa'ansu bayu kurum ya ɗauki dukiya ya ce wa mai gidansu ina nema ka saida mun wannan bayin naka ya saida maka su kuma ka ce ka 'yantar da su ya ce wa sadisu na shidda wannan kalkashin bawa da kwai matsala wadda malamai suke kiyasinta suke cewa haka wanda yake musulmi ne aka kama shi a wurin yaki kinan fursunan yaki su ma ana iya ana kaddara su ko ana daidaita su da bawa shi ma za a ɗauki dukiya an ce sai an ba da kaza a sako shi to ana iya ɗauka daga cikin kuɗin dukiyar zakka a ɗauka a ɗauka a biya a sako shi yake cewa wasadisu na shidda algharimuna su ne masu bashi ya ce masu bashin nan humul mudinuna na islahi nufusin fi mubahin su ne wanda suke da bashi a kansu ba don komi ba don su inganta rayuwarsu ko rayuwar iyalansu amma dai ta hanyar halak ba wanda zai dauki bashi ba don ya tahiye abinda ba a dora mai a rayuwa ba wannan bai halatta ba a bashi ba a taimaka mai bai biya ba shi da kudin zakka ba abinda ba halak ba a tare da shi ya ce ya dora wa kanshi ya ci bashi sai ya yi shi wannan bai dacewa a tallafa mala ya kawo ya ce wanda ya ci bashi amma dai ta bangaren halak sawa'un ya kasance ko zai aurar da ɗiye shi ne ya buga ya buga ya rasa inda zai samu abin da zai mata kaya ya sallama ta gidan mijinta ko kuma a'a ya buga ya buga abin da za ya ci a gidan shi an rasa ko kuma a'a ɗan kasuwa ne yana kasuwa kasuwar ta tsaya an buga an buga sai ya nema a bashi bashi duk dan ya ƙara tallafawa kan shi a rayuwar nan saboda abin da ake kai kawon shi ne ake ci dai a gida to irin wa'annan su ne ya cancanta a ba su dukiya ko idan an hudda zakka a ɗauka a ba su dammi dan su biya bashin da yake kansu wanda suka ci abu ta ɓangaren halaka ya ce aule islahi bayan aule islahin bayan ta'ifatai ne milar musulmi ko kuma a'a wanda ya ci bashi ne dan ya daidaita tsakankanin wata tawaga ta daga musulmai misalin ɗan kasuwa ne ana ɗaukan shi shine mai girma ko shine babba a cikin kasuwa sai wane rikici ya hada su da wane rikicin kudi sai ce to shi kenan abin an buga an buga shi wannan ba inda za a samu kudin shi kuma wannan bai yiwa ya yayi sai ce to na dauki wani abu sai ya dauka a cikin dukiyar shi ya bada ko kuma a'a ya ciyo bashi wurin wani wanda ya yi shi karhi ya dauka ya bada duk dan ya kashe wannan wutar shi kuma shi bai da halin da zai iya biyan wannan bashin ko kuma a'a da kwaye halin da za a iya biyan bashin amma da in ya dauka ya biya bashin to huduke shi wa za ka samu tangarda to shi ma wannan idan an hudda zakka ana iya sibilan shi ana iya neman shi a ce to wani gashi nan zakka ce aka hudda ka biya bashin da yake kanka ko da ya kasance mawadaci ne wayannan su ne ake kira da algharimuna wanda suka ci bashi bashi in ma ya kasance ta bangaren halak ya tallafi rayuwar shi ko ya tallafi rayuwar iyalan shi ko kuma ya tallafi ko kuma ya daidaita tsakankanin wani bangare guda biyu ana fitina wannan su ne wanda suka cancanta ko su ne algharimuna wayanda za a iya dauka sunfi na shidda za a iya daukan zakka a basu yace wasabi'u na bakwai fi sabilillahi wurin ɗaukaka kalmar la'ilaha illallah wannan su ma duk wanda yake kan tafarki na ubangiji ana iya ɗaukan zakka a bashi malam yace su wane ne fi sabilillahi yace humul guzzatul ladina la diwana lahum su ne waɗanda suke yaki amma dai ba sa cikin diwani ba sa cikin wanda gwamnati take ɗaukan salar ta ba su kurun masu yi ne don mutaƙauyun ne wanda suke yi don Allah ba sa jiran wani wata idan ya mutu a ɗauka a basu gidan ba su da wani salar wanda za a ɗauka a basu daga cikin yakin da suke huta suna yi wannan su ne wanda za a iya ɗauka a basu daga kasancewa matsalar fi sabilillahi matsala ce wadda take da saɓani wurin malamai da kwai a cikin ma'alimus suna ya kawo yake cewa algharimul ghaniyu fa huwa rajul alladhi yatahammalu al-hamala shine algarim shine mawadaci mawadacin da yana iya daukan ɗawainiyar shi wurin fafutuka wurin ɗaukar kalmar la ilaha illallah to shi a wannan halin in dai an mudda zakka in dai baya da wani salar wanda gwamnati ta ware za ta ringa bashi to ana iya ɗaukan shi a cikin algarim a bashi a bashi zakka shine nan yake cewa misalin ya kasance sayan a fi sabilillahi ba wai shi mai yakin ba kadai ba sayan kayan yakin saboda ubangiji yana bayyana nan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wannan sayan kayan yakin shi ma ana iya dauka a ware wala ya hudda zakka yace to ni bana idan na hudda zakata kayan yaki zan saya kur yana iya waye hudda ya ba wannan sinfin ko kuma ya kasance kullu wujuhil khairi wal birri gairul jihada dukkan wata hanya ta biyayya ce ta alkhairi ce kana iya sarrafawa dukkan tana iya shiga fi sabilillahi wannan hada mafi rinjaye da malamai suka yi da kasancewa mas'alar tana da sabani mai yawa tunda wa'ansu daga cikin malumai sun yi hasar inta sun takaita fi sabilillahi kurum mai jihadi kadai za a bashi sun fin fi sabilillahi shine wanda ya dau makami yake jihadi shi kadai za a bawa fi sabilillahi an sun tayi akan a ai mai jihadi ko fi sabilillahi hatta da mai aikin hajji fi sabilillahi ne saboda akwai hadisin Abdullahi bin Abbas hadisi ne wanda yake marfu'i manzo Allah sallallahu yake cewa annal hajja fi sabilillahi yace ai hajji ma yana ɗaya daga cikin fi sabilillahi haka wasu daga cikin malumai sun ta yi akan ai wanda ya sanya kanshi ma wurin neman ilimi shi ma fi sabilillahi yake kamar yadda hadisi ne shi ma marfu'i hadisin safwan yake cewa man gada ya tulabu ilman kana fi sabilillahi hatta yarja duk wanda ya wayi gari yana neman ilimi na addinin shi yace shi ma wannan yana cikin fi sabilillahi har sai ya dawo gida duk da kasance wancan hadisin da muka karanta hadisin abdullahi bin abbas marfu'in nan yana da shawahid daga wannan hadisin abi talqa da wanda albazar ya kawo a cikin littafin shi haka shi ma wannan hadisin shi kuma malamai sun ba'afa shi wanda manzo Allah sa hadisi ne marfu'i na Safwan wanda ya wayi gari yana neman ilimi tabbas yana cikin fi sabilillah har sai ya dawo haka da kwai hadisi marfu'i hadisi Anas bin Malik shi ma yake cewa al-munfiqu ala walidayhi fi sabilillah wanda dai yake ci yake yake yake tallafa wa iyayen shi yake ciye su da su shi ba yana cikin fi sabilillah yace wal munfiqu ala nafsihi fi sabilillah haka duk wanda yake tallafa wa kanshi bai nemi ba haram ba bai nema ba ya ci haram ba yana fafutuka ya samu halakayin shi ya ci shi ma yana cikin fi sabilillah dan ya kame kanshi yace shi ma yana cikin fi sabilillah yace haka wanda yake ciye su da iyada da ɗiyanci da matan shi ya ce ba don komi ba liyogoniyahu anin nasi don ya kame su da tambayan mutane ya ce to shi ma wanda yana cikin fi sabilin layi wani hadisi ne wanda anas ya kawo shi shi ma yana da shawahid daga hadisin abu horera wanda imamu tabarani ya hutar da shi isnadin shi isnadi ne wanda yake hasanun lagaidi duk da a cikin da kwai a cikin majma'ul bahrain ya kawo ya ce isnadin shi da kwai wanda ake tuguma isnadi ne wanda yake da'ifi duk da ba wata shakka akan hakan da kwai imamul qurtubi a cikin al-mufhim ya kawo yana cewa babu wata shakka akan haka duk wani aiki wanda yake na alkhairi ne ko na biyayya ne ana iya sanya shi fi sabilillahi yake cewa ban ga ba abin da za a ce ba ko ban ga ba me zai sanya ba a dakile fi sabilillahi a hassare ta da kurum yaki kadai haka da kai malaman da suka je suka sanya hatta da kira fi sabilillahi wani ya huta yana kiran mutane da su yi imani ko wani yana huta yana daidaita mutane kan umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna yace shi ma wannan yana ɗaya daga cikin fi sabilillahi su ma wa'annan dukkan su ana iya ba su zakka da kwai fatawa ta lajinar da'ima sun yi bayani suka ce zakka bangaren sinfin fi sabilin layi ya ce halaka ne a isar da ita ga duk wanda suke ma'aikata ne kalkashin wani markazi na musulunci wani markazi ne aka yi ana karantar da mutane ya ce to duk wanda suke aiki a ciki to ana iya sannafa su da cikin fi sabilin layi ana iya ba su zakka misalin wanda yake kula da markazin wayanda suke karantarwa cikin markazin da sauransu hatta da masu gadin markazin da masu karantarwa dukkansu ana iya sanya su fi sabilin layi haka kuma ana iya sanya ta fi sabilin layi wurin gina wani makar wani markazin ko wuri wanda za a gina fasallai ne masallatayya ne dukkansu ana iya sanyawa fi sabilin layi a yi aiki da su haka sayan littattafai a ba wa ɗaliban ilimi su karanta ko a ajiye don masu karantawa su zo su ringa karantawa dukkansu ana sanya su fi sabilin layi sun kawo suka ce hatta da ɗaliban ilimi wanda suke fafutuka wurin neman ilimi su ma ana iya ɗauka a basu in dai ba wanda zai tallafa musu kuma ba su cikin lissayin masu kuɗi wanda sun iya ɗaukan ɗawainiyar karatunsu ya ce dukkansu ana iya sanya su fi sabilin layi wannan ita ce fatawar lajinar da'ima da suka bada wannan karkashin wannan wannan wanga masrafun fi sabilillahi kamar wa'inda ko wuri masraf fi sabilillahi bangaren fi sabilillahi wa'inda suka cancanta a ba su wannan zakka inda aka shigo cikin sinfin fi sabilillahi sai dai abinda da yawa daga cikin malamai suke bayani maimakon a zo a gida maimakon a tallafawa wane mai neman ilimi maimakon a tallafawa harakar da'awa suke cewa suna ganin yahi dacewa a tallafawa talaka ko kuma miskini saboda wannan talakan ko miskini mafi yawa zaka same su ya sabuhumul jahilu aghniya amina ta'affuf zaka same su sun kauda kansu ba sa tambayan mai hali ba sa tambaya abokan zama kurum sun kame kansu suna nema su tsira da mutuncinsu ba su zo su bayyana maka sannan su ba su da abincin za su ci a gidan a gidajensu ba su da kaza ko suna da wa'ansu bukatu na rayuwa wanda suna neman wane ya tallafa musu suna kame kansu su ne wanda ubangiji ya yabe su a cikin alkur'ani ya ce da wa'innan aka gina aka tallafawa ya hida a zo a gina a gina a gina masallaci ko kuma a gina wani markazi na ilimi ko kuma a yi wa'ansu abu abubuwa wanda suke na harkar da'awa saboda su wa'annan su ne suke mafi bukata shi wannan al'amari ne wanda ko da mai zakka bai hudda ya sanya ba ya sanya ya aikata wannan ba za a samu wani zai zo ya sanya kudin shi shi kuma wannan in ba a bashin ba wa zai bashi shi sanya suke cewa suna ganin abin da ya yi mahuwa ahwaj shine a bawa fakiri a bawa miskini wa'annan sun yi bukatuwa da wannan da da da da da da da da saci wannan zakka a matsayin wannan fi sabilillahi gina masallatayya ko wani abu makamancin wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi min kurabi dunya naffasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya yaye wani musulmi wani bakin ciki ko wata damuwa wadda yake damuwa da ita ya kwanda ita ya tashi da ita daga damuwar duniya to tabbas ubangijin shi zai yaye mai wata damuwa ko zai yaye mai damuwar shi a gobe kiyama wa man farraja an muslimin farraja Allahu lahu yawmal qiyama duk wanda ya yalwata wa wani mummuni shi ma gobe kiyama ho ubangiji zai yalwata mai kaga ka dauki zakkar nan ka bawo fakiri ka bawo miskini tahi da ka zo ka gina wa mutane masallaci ko da ba a gina masallacin ba duk inda mutane suka samu kan za su yi sallah wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran duk inda mutun ya samu kanshi yana iyawa ya durkushi yayi sallar shi anan an sanya wa manzo Allah ko al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan turbaya masallaci ne a gare su shine matsala ce wadda ko da baka yin ba an samu wanda ya zo yayi wani ne daga cikin malamin yake bada labari yake cewa shi wani abun ban mamaki da ya same shi yace ana matsalar zakka yace sai gashi nan wa'ansu wanda aka tabbatar marayu ne tol'in gidan da suke rayuwa ko ɗakin da suke kwana a cikin shi dukkan shi ya yayi ruwan sama idan ya zo a cikin ke sauka ya ce aka zo aka cewa ne da allah ko da a cikin zakarka ne in ka hudda kan da ka manta da wa'in amma dai kuma yana nan yana gina masallatayya aka hudi mai su daya aka hudi mai su biyu aka ce ko da zakar ba ta samu ka tallafa musu da abin da ya ce a ina da wani shanci da kwayi wa'ansu ta tsahintar da muka hudda za a ɗauko a sanya da ya tambaya aka ce wani ya ɗauke su kurmi ya ce kai wannan wa ku kyale su to kaga inda masallaci ne aka faɗa kai tsaye zai huddo ya bada amma dai wa'annan ku su ne suka yi buƙatuwa a taimaka musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi duk lokacin da bawa zai kasance a cikin buƙatar dan uwan shi to wallahi tallahi ubangiji ya maka alkawarin wallahi sai ya kasance a cikin bukatarka abu gashi nan gara basa wanda ubangiji yake yake yake yake yake yake sakin mana hanya wannan nan kana da wa'ansu bukatu a rayuwarka kai baka so kai wani kai shiga cikin al'amarinka dan me ya sanya wanda kai karhin shi baka shiga cikin al'amarin shi ba idan ka shigan kuma ubangiji ya maka alƙawarin zai shiga kai ma cikin al'amuranka kana so a yi maka kai kuma baka so kawa wani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na rantsi da Allah in huta in ga ɗaya daga cikin ku cikin wata bukata in shiga cikin bukatar shi ayi fafutuka har sai bukatar shi ta biya yace khairul li min an a'takifa shahran fi masjidi hada yace ya himin alkhairi in yi itikafi tsawon wata guda a cikin wannan masallacin nawa bukatan mutum ɗaya lakka wane ka gani yana cikin wani hali ka zo ka same shi wane miye damuwa miye matsalar da ake ciki kai wane da ka kalle shi kasan yana cikin damuwa wannan damuwa kana iyawa ɗan abin da bai ta kara ya karya ba ka tallafa mai wannan tallafa mai da zai ji a duk duniya ba wani wanda ya kai ka wallahi tallahi in dai kayi dan Allah Allah ya maka alƙawarin zai yaye maka kai ma damu ka a gobe kiyama zai shiga cikin al'amuran ka a rayuwarka ta duniya ka tsaya kai ta'ammuli wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama buƙatuwar ɗaya daga cikin sabban shi wai ba wai wani abubakar da umar ba wanda yake da bukata ko da ya kasance asfalar sabili ne a cikin sahabban shi ya tsaya ya shiga cikin bukatar shi sai ya ga bukatar shi ta biya ya ce ya yi mai alkhairin ya yi ya tsaya ya yi itikafi wata guda ai ko masallacinmu ne wannan aka ce mutum ya yi itikafi wata guda in ya fito zaka gani imanin shi ya kawo zaka ga haske ga san Allah ya karba to ina ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk sallah an kai za a lunka maka fiye da limkin da kake yin ta anan daga wannan abu ne wanda ya kamata mu mai da hankulan mu akan shi duk wanda muka gani yana cikin halin kakani ke yi ana tare da shi kai wani ma daga nesa ne kai kokari ka ka shiga cikin al'amurkan shi rubbama wannan shiga cikin al'amurkan nashi wallahi Allah zai ƙara shiryar da shi ya saitar da shi ya fahimci irin kan tahiyar da kake tahiya ta sunna shi ma ya dawo a rangayi da shi saboda ita ce tsira yace wasaminu na shidda yace ibnu sabil shine dan tafarki wanda yake matafiyi ya ce wa huwal musafiru almunqati bihi shine mai bulaguro wanda guzurin shi yake yanki ya huto daga inda yake guzurin shi dukkan shi ya yanke ba shi da abin da zai taba mala ya ce wa in kana za ya sarin fi baladi ko da ya kasance a garinsu da magarin shine mafi kudi mafi wadata a cikin garinsu in dai ya shiga cikin halin bulaguro guzurin shi yanke wane yana ba da zakka shi ma halaka ne ya tsaya ya ce ni matahiyi ne a ɗauka a bashi ko kuma an su mai shaida ga wani matahiyi nan ya biyo ta masallaci a ɗauki zakka a bashi ko da ya kasance mawadaci ne a garinsu shi ne wani ɗaya ɗan uwa yake ba mu labari kamun a samu ci gaba na aika kuɗi da kaza da salula yake cewa ya kasance in an zo masallaci wanda ya tashi yana cewa a taimaka mai ya ce shi ba abin da ya tsana he ringa kyara wanda yake tambaya a tallafa mai shi kuma al'amari na addini ko al'amari na ubangiji da zaran ka aibanta wani to ka tabbata taka tana zaune yadda ka me in sai an maka shi ne sa'id bin musab ya ce na kyaru wani ya zo yana nema a tallafa mai ya ce na tsaya jiran wannan ranar shekara arba'in wace wallahi sai ta zo gani shekara arba'in ya tsaya yana jiran wannan ranar ya ce wallahi sai ta zo gani yake cewa shi in ya zo yana koren mutane ya ce in abin da ata mera yake yi ana ƙida sallawa ne ya ringa cewa a tallafa mai a tallafa mai in baka iyawa an masa'ila falatanha kada ka gyara ka sha ma kanka lahiya ba na bada ba ka bada ba ka tahiyar ka kaba kanka lahiya ya ce kurum ya huta bulaguro bula guzuri ke yanki aka buga aka buga guzuri ya yanki ya ce hanya ɗaya wanda zai samu abin da zai yi iso da shi garinsu ya ce shi ne ya yi bara a masallaci ya ce wallahi ya tashi ya ce jama'a ni ɗan gari ka zane ina buƙatar a taimaka mini ya ce wallahi wani irin kyarar da ya ma ya ce fiye ma da abin da aka mai ku haka kuke makaryata ka ta yi madanka ne ba kana da ƙarfi ba to irin wannan koda mai kuɗi ne a garinsu in dai ya zo a matsayin shi na ibn sabil dan tabarki ko matahi to kana iya ana iya ɗaukan zakka a bashi kuma wannan in an bashi ba zai ce ba a garin mu ni mai kuɗi ne ya ce a ba na amsa ba amsa kayan shi zai yi ci halak malak sai dai nan ga malam zai waɗi mana abin da ya dace in dai ibn sabili ne a ɗauki gwalgwadon buƙatar shi a bashi wannan a mazhabin hanabila kenan malai yake cewa fa haulayu hum ahluz zakati wa'annan guda takwas din sune wanda suka cancanta su ci zakka wala yajuzu daf'uha ila ghairihim baya halatta a dauki zakka a bawa wa'ansu koma bayan su wannan shine abinda malamai suka yi ijma'i akan wannan mas'ala kuma babu wani sakani wurin malamai akan wa'annan guda takwas din sune wanda suka yi cancanta a dauka a basu sai mala ya ce wa ya juzu rafoha ila wahidin minhum ya halatta a dauki zakkan nan a ba wa ɗaya daga cikin sunfin wannan guda takwas wanda aka zaɗa ba sai ba wanda zai hudda zakkan ba ya ce a an ce mutum takwas an ce ɓangare takwas ɓangaren nan takwas a ko'ina ya hudda fakiri ya ba wa ya hudda miskini ya ba wa ya hudda wane ya ba wa ya hudda wane ya ba ya ce a halaka ne a ɗauki ɓangare ɗaya a ɗauka a bashi wannan zakkan bangare daya misalin ya ce kurum wannan shekarar miskinai zai ba wa zakar shi ya tattara miskini guda goma ko miskini guda talatin ko miskini guda daya ya dauka ya bashi ko kuma a wannan shekarar kurum ibn sabili zan nema in ba wa zakata ya dauka ya ba wa wannan halaka ne shi ne malam ya kawo yake cewa ya halatta mutum ya dauki wannan zakar tashi ya ba wa sinfi guda daya ya ce li'annahu sallallahu alaihi wa sallama amara bani zuraikin bi dafi sarqatihim ila salma bin sakhar ya ce saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci bani zuraika su dauki zakkar su su ba wa mutum daya shine salma bin sakhar wannan hadisi ne wanda imamu ahmad ya hutar da shi duk da a cikin isnadin shi da kwai inkita'i da kwai inkita'i yace wa qala li qubaysa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qubaysa aqim ya qubaysa hatta ta'tina sadaqa fa na'muru laka biha yace ya kai qubaysa ka tsaya a cikin mu ya zo ne qubaysa ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yake cewa ka tsaya a cikin mu ya qubaysa kada ka koma har sai idan zakka ta zo mana zan yi umarni a dauki wannan zakka a baka kaga wannan shi ke tabbatar maka lalle ana iya daukan sunfi guda a bawa kuma ana iya daukan mutum ɗaya a bawa duk da kan mas'alar mutum ɗaya ko kuma jama'a tana da saɓani wurin malamai akwai wani malaman da suka ce suka ce a ai zakka badda halatta kurum a ɗauke ta mutum ɗaya a ɗauka a bawa mutum ya hudda zakkan miliyan goma kurum ya ce ga gawa ne zo amsa kai ma ka je ka jajari duk dan baɗa kai ma ka hudda wannan wasu daga cikin malamai suka ce a'a ba ta halatta dalilinsu akan haka suka ce ai idan ka ɗauka ubangiji da ya tashi ai cewa inna masarqatu lil fuqara'i wal masakini bai ce ba inda masarakatu lil faqiri ba wal miskina ba yace ai ya kawo jami'i yace a faqirai ake bawa miskinai ake bawa suka ce to dan haka sai a leka a gani a halshen larabci uku ko jami'i daga nawa yake farawa suka ce a harshen larabci jam'i uku daga uku yake harawa in an ce daga uku ana da masana ana da sulasa in an yi biyu isnata ne ake cewa miskinani fakirani to ubangiji bai ce fakirani ba ya ce a masakin kenan daga uku abin da ya sama za a ɗauka kamar yadda wannan yake kawo yake cewa aljama'atu ko kuma malaman shari'a su kuma suka ce a'a a wurin mu dai malaman fiqh in aka ce jam'i daga biyu yake farawa kamar yadda ibn qayyim ne yake cewa ko ibn taymiya yake cewa aljama'atu isnani fasa'ida jama'a tana farawa ne daga biyu abin da yi sama haka duk lokacin da ka zo ko da wurin rabon gado za a maka bayani jam'i daga biyu abin da yi sama yake farawa kenan zakkan nan suka ce ana hudda ta ne kana iya daukan mutum biyu ka dauka ka bawa a zuwa abin da yi sama su kuma wa'incan suka ce a mutum ɗaya in ka ɗauka ka bawa ta yi daidai dalilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kubaisa tsaya a cikin in zakka in ta zo mu ɗauka mu baka ko kuma in zakka ta zo mu yi umarni a ɗauka a baka a gani wannan duka a waɗa mafi rinjaye ko da mutum ɗaya ka ɗauka ka bawa zakka dukkanta zakka ta yi almuhim dama mai ake so ya kasance ɗaya daga cikin wannan siffufukan guda takwas in dai ya siffanti da ɗaya ka ɗauka ka bashi zakka ta yi sai dai wanda ya hin shi ne ka ba wa faƙiri ko kuma miskini shi ne mala ya ce wa yudfa'u ila alfaqiri wal miskin ma yatimmu bihi kifayatuhu ita mas'ala bangaren mazhabin hanabila suka ce miskini da faƙiri ai an ce maka waye faƙiri shine wanda bai mallaki abin da zai ci ba tsawon shekara ba shi ko miskini shine wanda ya mallaki abin da zai ci tsawon shekara amma dai ba zai ishe shi ba kamar ba zai wadatar da shi ba wannan shine miskini to wannan miskinin da fakiri kadara ma yatimmu bihi kifayatu abinda zai cike musu gurbin abinda zai wadatar sa su tsawon shekara in ka tashi daukan zakat shi zaka dauka ka basu misalin fakirin nan yana da bahu goma da shi da iyallan shi abinda zai wadatar sa su shine bahu goma sha takwas yanzu ka hudda zakka sai ka ce a fakiri zaka dauka ka bawa abinda zakka ma fakirin nan shine zaka dauko bahu takwas sai ka kara mi abinda zai ishe shi tsawon shekara da abinda zai yi cefani kinan ba dukan ta ba zaka dauka ka bashi ba wannan kalkashin mazhabin hanabila kinan ya sun kawo da kai hadisin ubaisa sun kawo suke cewa ai hadisi ne marfu'i ya cewa mas'ala la ta'illu li ahadin illa li salasa hadisi ne wanda yake mai tsaho ya kawo dalilai akan haka ya ce wa ilal amili ala zakati qadra ummalatihi haka wanda yake dawainiya akan wannan zakka wanda yake zuwa ya tattaro ta ya zo ya kasahinta ya bada yace shi ma abinda za a bashi ba daukan zakkar za a yi dungurin ba a ce an dan bashi ba a'a walgwadon abinda za a biya shi na daga aikin shi a cikin wannan kudin zakkar za a dauka a bashi ginin shi ma ba huce gona da iri waza yi ba gwalgwadon bukatuwar shi ko gwalgwadon aikin shi shi za ɗauka a bashi ya ce wa ilal mu'allafi ma ya hasulu bihi ta'alifahu kuma haka shi ma wanda ake rarrashin zuciyar shi ya dawo kan wannan addinin na musulunci ya tabbatu idan mun ce wanda ake rarrashin zuciyar shi wane ne dan bid'a kai kuma kana ahlus sunna kana ganin idan ka tallafa mi da zakkarka mutumin nan yana iya dawowa ya tabbata akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin mu'allafatu qulubuhum yake cewa to shi ma idan an tashi bashi gwalgwadon abinda zai lallashi zuciyar shi ko gwalgwadon abinda zai iya dakile sharrin shi game da musulmai ko kuma gwalgwadon abinda zai iya tallafawa ya amso ko ya umurci waɗanda yake jagoranci su ɗauki zakka su ba wa musulmai wannan shi gwalgwadon abinda zai ishe shi shi ake ɗauka a bashi ya ce wa ilal mukatabi kuma shi ma wanda aka yi rubutu da shi ba wanda aka yi rubutu da shi gwalgwadon abin da zai biya ya fanshi kan shi ya koma da shi ne za a ɗauka a bashi ya ce walgarimu ma ya ƙadi bihi dainuhu haka mai wanda ake bin shi bashi don buƙatuwar shi ya ci wannan bashin ta ɓangaren halak ko kuma don daidaita tsakanin wata al'umma guda biyu yake cewa shi ma gwalgwadon abin da zai biya wannan bashin gwalgwadon abin da za a ɗauka a bashi na daga zakka ya ce wa ilal gazi ma ya tajo da gazuwi haka wanda wanda yake yaƙi abinda yake gwalgwadon abinda yake bukata za a cire a kudin zakka a bashi ya ce wa ila bin sabilin ma yusiluhu ila baladihi haka kuma shi ma matahi gwalgwadon abin da zai isar da shi zuwa garin shi ya ce wa la yuzadu wahidun ala zalika ba a ma kowa dadi akan abin da ya cancanta a bashi na daga zakka ga wanda malam ya ambata mana wayannan guda guda guda guda guda guda takwas ne ya ce wa hamsatun minhum la yukhadhu illa ma alhaja la ya'khuduna illa ma alhaja mutane guda biyar ko sun fi guda biyar ba sa karɓar sadaka sai dai idan da kai bukatuwar karɓarta ya ce alfaqiru ya ce wanda wa khamsatun minhum la ya'khuduna illa ma alhaja mutane guda biyar ko sunfi guda biyar ba sa karɓar sadaka ko ba sa cin zakka sai dai idan bukatuwa ta tabbatu lalle suna cikin mabukata shine na farko yace alfaqiru shine fakiri wal miskinu da miskini wal mukatabu da wanda aka yi rubutu akan shi ko ba wanda aka yi rubutu akan shi wal gharimu li nafsihi da wanda aka ake bin shi bashi yace wabni sabili da wanda yake matahi wannan in ba bukatar ta bujiro ba baya yiwa a dauki zakka a basu kaga fakiri bukatuwar shi shine na yana talakka miskini dan yana talakka ne saboda abubuwa ne guda biyu ba a raba su kaga fakiri da miskini in ma suka hadu in ma suka raba su to haduwa suke yi kuma in suka rabu ma haduwa suke yi su ne kamar misalin musulunci ne da imani wanda da yake dai fakirin dai ko wanda yake miskinin yana kan turban fakiranci haka wanda yake fakirancin yana kan turban miskinanci kaga bai yiwa ka raba tsakanin musulunci da imani to su wa'annan in bukatar ta tabbatu lalle suna cikin bukata to wa'annan za a dauki zakka a basu haka wanda aka mai rubutu in dai an tabbatar an mai rubutu dalilin bukatuwar shi za a iya daukan zakka a bashi ya biya rubutun da aka yi akan shi haka wanda ake bin shi bashi an tabbatar ana bin shi bashi shi ma gwalgwadon abin da yake bukata bukatar wannan ita ta sanya za a ɗauka a bashi haka shi ma matahiyi maliki cewa arba'atun wa arba'atun yajuzu dafa'u ilaihim ma alghina su kuma mutane guda hudu ko sunfi guda hudu duk ya kasance mawadata ne ana iya daukan zakka a basu na farko yake cewa al'ami shine wanda yake dawainiya akan zakka zai tahiya kakkabo ko ya tattaro ko kuma a yan kasuwa ne abukan shi su wayannan yan kasuwa da za a musu lissafi ko wani malami ko kuma a sarki ya tura wanda zai tattara mai zakka ba za su dauka su bashi ba sai shi wannan mai kudin saboda ya yi su wadata in ya ce kowa ya mai lissafin kudin shi zai ɗauko kowa kuma ya cire ya bada kowa zai bi umarnin shi to shi ma wannan in aka hudda zakka ana iya ɗauka a bashi duk ya kasance wa mawadaci ne shine al'amiru wanda yake ɗawainiya akan zakka ya ce wani mu'allifu da wanda ake rarrashin zuciyar shi ko da ya kasance ya yi kowa kuɗi a garin tunda ana neman ana rarrashin zuciyar shi ana iya dauka a bashi yace wal ghazi haka da mawadaci wanda yake jihadi shi ma ana iya dauka a bashi yace wal gharimu li islahi dhatil bayn haka wanda yake ake bin shi bashi ya ciyo wa wa'ansu bashi don ya daidaita tsankaninsu shi ma ana iya daukan zakka a bashi wa'annan su ne wa'inda suka cancanta a ɗauki zakka a basu ko da suna da wadata kenan biyar in ba bukata baya yiwuwa a basu zakka su ne fakiri miskini ba wanda aka yi rubutu a kan shi haka da wanda ake bin shi bashi wanda ya ci bashi don karan kan shi haka kuma da wanda yake matahiyi sannan guda hudu wa'inda kwa koda sun kasance masu kuɗi ne ana iya ɗauka a basu zakka shine wanda yake aiki akan zakka koda ya kasance mawadaci ne haka wanda yake wanda ake rarrashin zuciyar shi kuma da wanda ya ciwo wa ansu bashi bashin a kan shi ya ciwo bashi ne don ya daidaita tsankanin wa'ansu bangare guda biyu shi ma wannan ana iya daukan zakka a bashi ko da ya kasance mawadaci ne wallahu ta'ala ala na so mu gaba babu ko mu gaba littafin kasancewar lokacin namu ya ja na za mu tsaya a nan abinda makaranta daidai allah ya ba mu ladin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomasu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amana arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki marasa lahiyarmu da ke gida da ke asibiti muna fatan kowa Allah ya koro mai manzon sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi kafara ne a gare shi muna tawassali ga wannan zama da muka yi dukkan wasu bukatu wanda rai ta kudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar mana da su ya sanya albarka a ciki ya mana albarka yi wa zurri amma albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka abin da yake sharri ne game da rayuwar mu game da addinin mu game da iyalan mu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi a cikin rayuwar mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك